اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم muna cikin littafin rakawar awasin ku awasin al'ummatul muhammadiyya min alqawasim alwahabiyya juz'i na farko to a karatun mu na baya mun shiga magana akan abin da ya shafi aƙidar malaman musulunci na tauhidi tun na farko kafin a samu canje-canje to a yanzu ko za mu yi tattauna a karatunmu na yau game da abin da ya shafi furu'a shin ya al'amarin yake to wa amma min da su furu amma bangaren furu'a kuwa an ce furu'a shine abin da shafi harkar fiqh a abin da shafi sharhu harkoki na shari'a da sauransu fala tajidu aglabuhum illa hum mutawassikuna bi madhhabin min madhahib as-salaf as-salih ba za ka samu mafi yawan magabata ba face suna masu riko da mazhaba daga mazhabobin nan na salaf as-salih azan an ce salaf kala biyu ne ko mun sha faɗa akwai as-salafu salihu akwai as-salafu dalihu salafu salihu sune mutane na gari marigaya na gari su kuma salafu dalihu sune marigaya kishiyar na gari yau yadda akwai wato magabata na gari to akwai magabata kuma ba na gari ba shi zan kazan ce salafiya salafiya a bincike ta wacce daga ciki ya kamata a san wannan to a salafu salih din nan ina misalin su sai ka ce kal hanafiyati kamar mazhabar hanafiya والمالكية والشافعية والحنبلية كو هنابلة وفي ذلك شواهد أولا أقي شاهدي ديوة نذكرها في باب القواسم في مسائل متفرقة أتكن باب ديزو زي زو أتكن قاسمة da za mu insha Allah a cikin matsalolin da suke mutafarraqi kaga wannan shi ba a cikin wannan juz'i na farko yana cikin juz'i na biyu wai kafika ya ishe ka dai annabi sahabatu fuqaha cewa cikin sahabban manzo Allah akwai faqihai wa lahum atba'un sannan suna da mabiya wa kana min abbas radiyallahu anhu abdullahi bin abbas Allah ya kare da gare shi min as-sahabati alladhina lahum atba'un bi fiqh yana da sahabba yana da cikin sahabban da suke da mabiya a cikin fiqh ya amaluna bi qawlihim wanda suke aiki da fadin su da an magana sai abdullahi bin abbas ya ce kaza kawai shikenan kuma ga su ma sahabbai ne wa hum salatun wayannan da ake fadar cewa suna da mabiya su uku ne a wato a dabaka su akwai abdullahi bin abbas da Abdullahi bin Mas'udin da Zaid bin Sabit. Ya kuli Iraki, Iraki yana faɗa cikin alfiyarsa. Yace wa hawa wa Zaid wa ibn Abbas lahum fil fiqi atba'un yarawna qawlahum. Yace wa huwa da shi Abdullahi dan Mas'udin wa Zaid da Zaid bin Sabit wa ibn Abbas da Abdullahi bin Abbas lahum atba'un fil fiqi suna da mabiya a cikin abin da shafi ilimin fiqhu ya rauna kaulan wanda suka tsaya akan zancen su suna ganin faɗin su ma'ana kamar sun yi takali da wayannan sahabbai wa bi tabi'ina a cikin tabi'ai ma hunaka al-mawsumuna bil fuqaha saba akwai wanda yake an alamta su da faqihai guda bakwai allazina yasduruna an-nasu an ijtihadihim wannan mutane suke tsayawa kan ijtihadin su wa hum kama qala shair yadda ma yake cewa ala kullu man la yaqtadi bi ayyin matin fa qismatuhu bi za an al-haqqi kharija fa hawa ubaydullahi urwatu qasim sa'id abubakar sulaiman kharija yace ala ku faɗaka kullu man la yaqtadi bi ayyimmatin duk mutumin da baya wato wato koyi da jagorori a yimma kenan to fa qismatuhu wannan rabon da yayi biza wato rabo ne na zalunci kharijun anil haqqi mai fita gabarin gaskiya fa hahu ga kuma wayannan sune alfuqahu sawa wanda ake ce musu faqihai guda wakai na cikin madina ma'ana su wayannan mun sha faɗa sune wayanda a ya zamanto suna wato wato wayannan bakwan su ne suka shanye ilimin sahabbai na Madina an gane ko su kuma malamai ne na wato malaman Imam Malik irin su Sa'id dan Sa'id wato wato irin su shi Zuhri malamin Imam Malik irin su wato ga sunan dai malaman Imam Malik da yawa sun yi karatu a gurin wayannan an bayyanta yawwa fa hawa su ne ubaidullahi akwai ubaidullahi dan abdullahi dan urwa dan wato abdullahi ubaidullahi dan abdullahi da kuma urwatu shine urwatu dan urwatu binwa urwatu bin zubair sai kuma qasim shine al-qasim bin muhammad bin abubakar siddiq sai sa'id shine sa'id bin musayyib sai abubakar sai kuma sulaiman bin yasar sai kuma kharij bin zaid wa fi tazibu tazib ya zo a cikin tazibu tazib na ibnu hajar a cikin tarzaman nafi ibnu jubair a yake cewa qala ibn al-madini malam dan madini yace ashabu zaid mabiya zaid bin sabit alladhina kanu ya'khuduna anhu wanda suka kasance suna da ƙara gare shi ma'ana suna karɓar karatu da gurinsa waye suna ji fatawahu wanda suke yin fatawa da fatawarsu da fatawarsa fa zakarahu fihi sai ya ambace su a ciki warwa ya ibn haya ya ibn haya lati ya rawaito yake cewa qultu li malik na faɗa ga imam malik nace sabitul mashayikha na ji shehunnai ya kullu suna cewa man akhadha bi qawli ibn umar wanda duk ya riko da faɗin abdullahi bin umara lan ya turka min al-istiqsa'i shay'an bai bar komai na bibiya ba in dai bibiya Allah kake so kai to ya riko da faɗin Abdullahi bin Umar shi yasa alhamdulillah mu mazhaban Maliku da mazhaban mu mazhaba ce Umariyya yawa bangaren hadisi kuma mazhaba ce ta Abdullahi dan Umar domin babban isnadin mazhaban Maliku shine Malikun annafi'in Ali bin Umar an gani yawa saboda haka lam yatruk lan yatruka min al-istiqsa shay' qala na'am ce wannan haka yake to wasamarat al-mazahib mazhabobi suka ci gaba wato wastaqarrat tabbata fi zaman tabi'ina a zamanin tabi'ai wa tabi'in da kuma tabi'an masu bin su faqad kana al-fuqaha was-sab'atu wayannan faqiyai guda bakwai da aka faɗa sun kasance al-mazkuruna fil baitaini wanda aka ambace su a cikin wayannan baiti guda biyu sun kasance bil madinatul munawwara a cikin madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuktuna suna bada fatawa wa yu'khadhu bi qawlihim ana yin riko da faɗin su ra'ayin da kuma ra'ayinsu wa kana abu hanifa shi kuma abu hanifa ya zama to min sigar tabi'ina yana cikin tabi'ai wanda suke ba masu ba manya ba wastaqarra madhhabuhu madhhabar abu hanifa ta tabbata wanta shara ta kuma yar wa kad qala shafi'i shafi'i yace malikun kaga imam maliku hujjatullahi ta'ala ala khalqihi ba'da tabi'ina yace ai hujja Allah ne a bisa halitta bayan tabi'ai kaga nan wajen fa wani yabo ne na kimma wanda shafi'i ke wa imam malik وقال أبو مصعب أبو مصعب يجي فدا دقى إمامنا مالك يسي مالك يأتي ما أفتيت حتى شهد لي سبعون محنكا ban fara bara fatawa ba sai da aka sami malamai saba'in wa'anda wa'annan malaman kowanne mai sa rawani ne mai amawali wato ka san a zamanin da da kaga mutum da rawani ana ji ko ma'anarsa idan kana da matsala ilimi tambaye ni shine ma'anar wannan rawanin yawwa to yanzu ne kawai da abubuwa suka haɗu makaɗa ma suna sa ma rawani kowa ka ba yauwa da yan gasunan dai kala kala kowa ma da irin rawaninsa eh ba ran mun taɓa faɗa ba wani mutum ya je tasha yana jiran mota su da suka ganshi da rawani sun ɗauka eh eh ya ɗauka sun ɗauka malami ne ashe maroki ne eh ana jiran jiran mota yake jira shi ya daɗe yana jiran mota lokacin sallah ya kasu malam ko za ka yi mana sallah sai to shikenan yana fara sallah sai ya ga motar garin su da zo yana tunanin in ya bari daɗewar da ya yi zai iya ƙara yi kawai sai ta salamu alaikum ku ƙarasa ne na san mota to da kaga akwai matsala eh to saboda a ice wato ibnu wabi yake cewa na ji mai kira yana ci ina kira a madina yana cewa ala ku faɗaka la yuftun nasu illa malik ibn anas ba wanda zai mutane fatawa sai malik ibn anas wa ibn abi zid da ibn abi zid wayannan sune malaman da su fatawa a cikin Madina wa qala Abu Hatim Abu Hatim Ar-Razi yake fada yace al-hujjatu 'ala al-muslimina da alam duk koda da mutanen suke suka ce hujja kan musulmai duka Malikun Imam na Malik wa Shu'bah da Shu'bah bin Hajjaj wa Thawri da Sufyan al-Thawri wa Sufyan bin Uyayna ya ba cikin tazib tazib tazib ta zama Shafi'i yace qala Humaydun Humaydu ya fada yace kuntu inda Ahmad ibn Hanbal ina gurin Ahmad dan Hanbali fata za ka rafi mas'alatin sai ake muzakara wata matsala to a ji wannan magana da kyau jama'a ya ce ina gurin Ahmad dan Hanbali sai aka yi muzakara wata matsala fa qala rajulun li Ahmad sai wani yake ga Ahmad dan Hanbali yace ya Abu Abdullahi ya baban Abdullahi ma'ana alkunya alkunya Ahmad dan Hanbali kenan sai ta ai la yasu fi hadisin wannan mas'alar da kai magana ba hadisi a cikin ta ma'ana hadisan ciki duk ba su inganta ba to ina amsa kala sai Ahmad dan Hanbali ce in lam yasihha fiha hadisun idan ma hadisi bai inganta a cikin ta ba fa fiha qawlu shafi'i ya akwai fadin shafi'i wa hujjatu asbatu shay'in fiha hujja shafi'i kuma fi tabbata al'amari a cikin ta to kaga anan wajen ina tabbatar mana da cewa ashe malami in ya kai malami ashe ya kafa hujja a ce hujja ce amma ba kawai da awaye gari a ce ya wannan ba dalili kamar wata magana da an ana ta sa kwanan nan ko fauzan ne ko an tambaye shi fauzan fa shugaban izala na maka an gani ko an tambaye shi an ce masa wai me hukuncin takabilin mushaf sumbatar mushafi qur'ani da da rungume shi a kirji da ce wannan ai ba ba wani nasi karra kan wannan kawai dai an rawaito wasu daga cikin sahabbai sun yi haka suna sumbatar Qur'ani suna kuma kin rungume shi suna amma an rawaito wasu daga sahabbai to da yace wasu daga sahabbai ina ma da ya shiru ya ja bakin sa sai wannan aiki ne na awam jahilai to la yudra hal ana sahaba ko ba haka ba ko ko a'a ya yiwu can sahabbai su ba wata magana akan su yanzu wanda iya zama jahili ya zama kuma awam Allah ka sauke wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su kula da shi sosai Allah ya kama dauki ومن ما هو صريح yana daga abin da yake a fili fi budlani da'awal wahabiyya a cikin wato rushewar da'awar ƴan wahabiyawa min hurmatu taqlidil mujtahidin na daga haramta ay taqlid da mujtahidai wa dallun ala jahlihim kuma yake shiryewa a tarashin sanin su bima fi kutubul hadisi da abin da ke cikin tafan hadisi al muntasibina ilayhi intisaban kaziban masu jinginuwa zuwa ga hadisin ga hadisin wato jinginuwa ta ƙarya wa ala adam idra'ihim alaiha ra'san da kuma ike nuni kan cewa ba kuma bincika littafin hadisin ba gaba daya ma huwa kafirun abin da yake mai yawa za'iu mai yaduwa fi sihahil hadisi a cikin hadisai in gadatu min istidlal atba'i tabi'i tabi'in yaran can ko su tashi ko su su rubu suke kai mana min istidlal na daga kafa dalilin atba'i tabi'ina wato atba'i tabi'i tabi'ina mabiya tabi'i tabi'ina bi aqwali man fawqahu min tabi'ina da zan tukan wayanda suke sama da su na daga cikin tabi'ai wa tabi'in da wanda suke masu bin su ala masail ahkam shari'a asaliya absa mas'alolin hukunci na hukunce hukuncen shari'a na asali ma'ana wato a ce ga dali ga asal ga masala mai ta asali wal far'iyya da kuma ta far'i ina misali sai ce kastidlal al-bukhari wa muslim wa mu'asirihima bi aqwali maliki kamar yadda Bukhari da Muslim da waɗanda suke zamani da su suke kafa hujja da zancen Imam Malik ba nan mun sha buga misali ba Imam Bukhari da kansa zai bani sai kala Malik Malik ya ce a cikin sahih Bukhari akan maganar me mun sha buga misali akan sa Arikaz ko yace da ya tashi neman fasarar me ma'anar Rikaz sai ce kala Malik Malik ya ce yace shi Rikaz shine da fara jahiliya to kaga da sai ta ai mu baro mu ina Maliku shi aka aiko mana nafsi nake jira ko ba ga ba lafazin muryar zamani zamani kenan ba to Allah ka bar magani to da ka bi akwal malikin da zan cikin imam malik wa nuzara yi da abokan imam malik kamar ita wannan matsala in aka duba za ga malik ne da wani nazir nasa wa man fawqahu da wanda suke sama da shi min as-sahabati wa tabi'in na sahabban manzon Allah da tabi'ai sannan wa min istidlal tabi'i tabi'ina da kuma irin yadda tabi'i tabi'in sai ga kama hujja bi akwal tabi'ina sigari wal kibar yadda sai kama hujja da zantukan tabi'ai manya da waɗanda ba manya ba ina misali kastidlal malikin fi muwaddaihi bi aqwali ibnu shahab az-zuhri irin yadda da maiwa zamu ji a cikin muwadda maliku ya ce ibnu shahab ya ce kaga wannan lokacin ba sami yan zamani na wannan zamanin sai to ibnu shahab aka aiko mana ko ba su ga imam maliku wannan magana ba yawwa wa umar ibn abdul aziz wa hisham bin urwa wa ghayrihim min sahaba da da wasu wa'annan daga cikin min sigar tabi'in daga cikin tabi'ai wanda ba, ba manya ba wa bi aqwali sa'id ibn musayyib sannan da kama wadda sa'id da zantukan sa'id dan musayyib wa uwa bin zubair wa qasim bin muhammad wa ghayrihim min kibar tabi'in da wasu daga cikin manyan tabi'ai kaga nan mun kawo tabi'ai manya da wanda ba manya ba wa min istidlal tabi'ina kibaran wa sigara da kuma da su kan tabi'an manyan da wa'anda ba manyan ba sun dinga kafa hujja bi aqwali sahabatul mujarrada min ghairi nazari wato sun kafa da zantukan sahabbai wanda suke matsaraita an gane ko ba tare da duba zuwa wani dalili a cikin kowace matsala ta ta shari'a ba wa hadha sha'i'un wani abu ne mai yaduwa za'i'un wanda yake a baje mashkunun fi mu'allafati abun cikawa a cikin littafin su la yunkiruhu illa jahilun jahul wanda zai inkarin wannan ba wanda yake jahili ba an gane ko ma'ana mara sani ko kuma mai wauta كأهل إزالة الموجود في بلادنا kamar ɗan gizara wanda suke a cikin a cikin garuruwan mu aw mukabirun mu'anid ko kuma wanda ke mai girman kai mai taurin kai laysa lahu ma'qulun wala manqulun ba shi da ilimi na ciratuwa ma'ana ba shi da wato wanda zaka cirato da kuma na hankali ko ilimin logic ba shi da shi to ba za su yi ga wato mantiki kenan ko wani abu makamancin haka innahum wayannan malamai da ake magana mastadallu bi aqwalihim al-mujarrada bas kaba hujja da zantukan wayannan malamai ba wanda yake al-mujarrada an dalil wanda yake matsayi gabarin dalili illa taqlidan lahum fi tilkal masail sai taqlidi gare su a cikin wannan matsala wa illa in ku ba haka ba kana itiyanuhum biha fi mu'allafatihim abasan minhu sai zaman to da buhari ya kawo irin wannan a cikin littafin sa ko da muslim ya kawo irin wannan a cikin littafin sa ko da imam malik ya irin wannan sai zaman to wasa ne kiran gabe su wa hasha min zalika Allah ya kiyasa ga wannan an gane to anan zamu gane yan uwa wato kore mutane da ake gabarin mazhaba ana ji ko idan wani ya ce ma kakkai taqalidi ya malu in kai haka zama dan bid'a to ai abu ne mai sauki aka gaba ta malam eh kan ne taqlidi da su eh to shikenan kaga fa yanzu an ana ka karanta ahlali an ana karanta ashmawi da iziya da risala da duk wayannan tabbata da karanta addini a cikin su an ana karanta ya za a yi wannan tafi zan dauka an karanta ana ji ko duk mutumin da yake ma ka bar taqlidi kana yadda kace ani ma'anarsa kyale maliku ka zo karate da ni duk wanda ya gaya maka abin da ma'anarsa kenan ba wata ba wata ba wani ƙarin magana ƙarin bayani ƙyale maluku ka zo kama ni kaga wannan ba kamare shi kama ganye bane ba ba sake shi kama a sake reshe ne kama iska dan da kai kanka ba ka ce kalli maluku ina reji kai kuma kama ganye ba kama iska ne kawai wallahi sadaka kuskure ne a ce ba za ka yi takalidi ba wajibi ne mutum ya takalidi a wani kowane irin yanayi kake wajibin ka zama kana mukallafi abin da ke daure mun kai kullum ina yawan faɗa a kalli kamar ɗan ƙasa wanda ya haddace mas'ala dubu arba'in a kansa aka rubuta mukasar halil ko dubu sittin aka rubuta wato ita mudawwana an gane wannan ba ka ike ike shiftatta ike ba sanun sanun kuma yana rubutawa lokacin da sanun yake rubutawa dan ƙasin ba komai a hannunsa mas'ala dubu arba'in aka rubuta amma fa har yanzu sunansa muƙallidi da maluku sai kai da babu ko shafi hudu a kanka ko shafi hudu a kanka babu amma za ka ce ba ka takalili da kowa ai babu shakka akwai wanda kai takalili shi akwai shi ba zuwa ne ba zai ba amma akwai wanda zai sa ka zai hana ka to zaka Allah ka kiyaye mu wannan kuskure ne babba to awa haula al wahabiyya yanzu wayannan wahabiyawan fi hadha al qarn al khamis ashar a wannan karni na goma sha biyar ana ji ko shin a alamu min ahal qurun salasa sun fi sun fi ma'abota karni na uku karni uku nan sani al mashhud lahum bil khairiyya wanda aka musu shaida da cewa su ne fi alkhairi min as-sadiq al-masduqi daga mai gaskiya abun gaskata annabi Muhammadu su ne suka fi sanin bima ya juzu wa ma ya harim wa ma ya harum da abin da ya halatta da abin da yake ya haramta wa zagatul jahl wa tanqu wal ibda wannan gaya ne kai mutaka ne wajen jahilci da zurfawa da ke wato da kawo abun abun ban mamaki والواقع من ذلك في مؤلفاتهم كثيرا لا يمكن حصره irin wannan za ganshi a cikin tafan malamai da yawa ba zai yiwu a takaice shi ba wala yahtaju ila tamthil ba ya bukata sai an buga misali li shuyu'ihi wa kasarati saboda yaduwarsa da kuma yawan wa amma dalilu ala taqlidi amma dalili kan taqlidi ana ji ko a ce maka to can mun ce ba su da manƙuli ba to ina manƙuli mu ina ina nafsi daga Allah ko nafsi daga manzon Allah wanda zai bayu a ce ai taqlidi da wani to wannan faqad afradna lahu faslan khassan mun yi wani fasali na musamman wanda yake wajen cin taqlidi ga dukkan wanda yake ami kama ta taqifu alaihi wa naka insha Allah kamar yadda zaka tsaya kansa in Allah ya yarda wa min zalika qawluhu ta'ala daga cikin wannan dai Allah ya ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi din wa li yunziru qaumahum idza rajau ilayhim la'allahum yahdharun ka duba Allah anan yana faɗa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun kaga Allah yana faɗa cewa da za a ware wasu da maku daga cikin su wayannan mutane wa in an ware su za su zama li yatafaqahu fi din su zama faqihai a cikin addini su ilimin fiqhu na addini wa li yunziru qaumahum sannan su yi wa mutanen su gargadi idza rajul ila sun da'i zuwa Allahum yahduruna ko sa tsauci kaga shi akwai waɗanda ake so su zama sun kawwama kansu su yi karatu ba fa kawai mai kai irin yadda albani yayi ya zauna ya ci karatu shi kadai ba malami ana ina fatan gani wannan zahirar za mu zo karatu kan kanta na musamman wasu da yawa suna wato rena wannan abin mu kuma magabatan mu sun gaya mana wal ilmu la ta'khudhu an sahafi ko yawa wala hurufuz zikri an katabi haka shi Abdullahi gwanne faɗa shi ilimi kar ka gabe shi daga wajen sahafi me sahafi shine wanda siyo littafi sai kawai ya bude ya karanta ko kuma shi da yake maktaba kawai ya dauko littafi ya bude ya karanta ba tare da malami ba ina fatan gani mutum ya samu kansa a haka to zai koma da shi da Thomas Thomas Hakim duk ɗaya ne shine wanda aka ce masa ya karanta ya karanta nan kowa ya san alhabbatu sauda shifa'un min kulli za hadisi mamman Allah ne ko yana zuwa irin sa ya magizo wajen baɗin sai ga ya ce a gurin alhabbatu sai aka sa alhayyatu kaga shi a gurin sun da ba malami yanzu a gaban in a gaban malami ne a zaure kana faɗa zai gyara mai ce a ba haka bane kaza ne ko ce a duba dai to amma tun da ba malami ai sai abin da hali to shi kuma sai ce alhayyatu sauda shifa min kulli da muciji ya baka maganin ko da cuta ce yake na je ne muciji ya baka ya kama ta kashe shi kaga an shiga matsala Allah ce yayi wallahi qawlu ta'ala fadan Allah yake cewa ya ayyuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ya ku wanda kuka imani ku ba Allah kuma manzon Allah ku bu kuma ulil amri minkum kaga anan wajen ibn arabi ya fada yace wannan ulil amrin malamai fa ake nufi malamai da zaka yi taqlidi da su zuwa su ne wani kuma ni akwai abu abu da ya kamata jama'a mu dinga kula ba yanzu duk mutum da ya ce ma da mazhab da na rubuta mazhaba anya koyi ma adalci eh yanzu da Allah a wannan zamanin ana jina da kyau mu kalli mai adalci a kowane bangare ibn hajar an dalika ne ba shakka imam suyuti dan dalika ne ana ji amma duk wayannan sunan su hafiz hafiz ma'ana kowanne ya da hadisi dubu ɗari a kansa an gane ko amma shafi'i ai wato suyuti ba shafi'i ne ibn hajar ba shafi'i ne ma'ana kullum zai magana tana ce a shafi'i ina fatan gani idan mun koma wajen misali kamar su wahabiyawa ai suna da mutanen da suke garin kamar su ne wato allaran su misali ibn taymiya ibn taymiya da ibn qayyim dukkan su kowanne in ka je ka nemi title din labarin sa zaka dace maka alhambali ibn taymiya har littafi yake da shi a mazhabar hanbaliya da yawa littafin fiqh shar'i din idan ka fiqh maliki din nan ina fatan gani saraka alhambali ba hanbali ne shi an gane ko to sannan idan muka tafi sama za mu ga misali kama a mazabar abu hanifa ai akwai abu yusuf alkazi ko akwai muhammad dan hasan ashebani ko haka duk nan yan mazhabar abu hanifa ne banda sauran waɗanda suka yo baya irin su kasani irin su kan dahalawi irin su dahalawi ana ji ko duk waɗannan yan mazhaba ne na abu hanifa kuma dukkan su malamai ne to duk malamin musulunci in ka ɗauko shi yanzu ɗauko imamun nawawi ba shafi ne in ka ɗauko imamu alƙali iyar ba maliki ne in ka ɗauko ibn arabi almaliki gashi ma a haɗi almaliki ko ba haka ba haka nan ka ɗauko duk wani malami ƙurɗabi mai tafsiri almaliki a yan gane ko duk malamin musulunci sai ka zance masa alkaza a yi masa nisba zuwa ga mazhaba to duk wai magabata haka suke sai yau aka waye gari sai ce ma ai ka kyala mazhaba duk bid'a ce wato an zuwa ga ma duk waɗancan malaman yan bid'a saboda ka kakkabu wannan tafarkin nasu tsaya kai da kafafuwanka amma ɗaya su da suka yi ilimi suka ka tsaya da kafafuwansu sai kai ka san arena hankalinka da da hankali a jikinka za ka ce a ni da ban kai su ba su suka riko riko da mazhaba ni kuma mazo ne wasu mazhaba a yanzu saboda ka mace yayi kanmu zama Allah ka samu dace wa qawluhu ta'ala da Allah yake cewa walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiduna minhum Allah ya ce da a ce ko za su dawo da wannan sha'i'a da suke ji da abin da ake yadawa a duniya a dawo da shi ilar rasuli zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum da kuma wanda suke ma'abuta ilimi a cikin su sune ulil amri to la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wanda Allah ya ba su malaka ta istinbadi an gane da sun san wannan abin da ake isha'a akan ashe ba kowane malami ne ba kowa za a kalla kawai a cikin zai kalli sai wanda Allah ya bashi dama iskin ba an gane ko a cikin karatun mu na fiqh maliki ai mun zo kan wata matsala ko wanda muka kawo wani kauli na mai maraƙi su'ud cewa baya halatta ga ani ana ji ko ya yi hukunci da wato a ita zai amfani da a, wato ma ya dullu alaihin nas kaza akwai annasu akwai ma ya dullu alaihin nas an gane shi annasu shine nasi karara wanda baya daukar ihtimali ba wata magana shi kuma ma ya dullu alaihin nas shine misali kai tawili kace to ai wannan aya kaza za ta iya goyen bayan abin da kake magana a kansa to me irin wannan to zo sai mu sai sai wanda Allah ya bashi malaka sai istinbati ina fatan gani to wanda bai samu wannan ba baya cikin mujtahidai na na na na na, na fatawa wanda shine mafi karshen mataba ko balantana ya zamanto mujtahidai na mazhaba balantana kuma ya zama mujtahidi mutlaqi to wa qawluhu ta'ala gaban Allah yake cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la zalamun ku tambayi masana fasalu ahla dhikri to ahla dhikrin nan shine wanda Allah ya ba su wannan malaka sai sun bada su ne mujtahidin da ake magana akan su wanda sun san qur'ani sun san ma'anarsa sun san ayar da sauka da ayar da ta da ta biyo bayanta har ƙarshen alqur'ani haka nan kuma da hadisan manzon Allah to min sunnati daga cikin sunna kuma ma rawahu tirmizi abinda tirmizi ya rawaito an hu zai fata daga wajen zamani kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yana cewa inni la adari ma baqa'i fikum annabi ce ban san me wanzuwa ta cikin ku ba faqtadu bil ladina min ba'di ku koyi da wanda suke bayana abi bakarin wa umara wanda su ne sayyidina abubakar da sayyidina umar a ga wannan hadisin ko in shi askalan kwa zaki wai wai fakata dubil ladina wa abi aba bakarin wa umara sai zama to su ne abin fuskanta da magana ma'ana ku abubakar da umar ku koyi da wanda suke bayana ka gane ko sun juya abu amma ba ba ba shine ma'anarsa ba ma'anarsa shine ku koyi da waɗanda suke bayana ba'adi min ba'adi kaga min ba'adi min ba har da mace ba ba'adi wato wato majruri bi min to abi bakarin wa umara to wannan sune wato wato wato sune me wannan kenan a cikin lirabi hmm daga cikin wayannan abubuwan da ake abubuwan da suke bi ko wannan tawabi din guda hudu da ra'ati da me da me ma hmm a'a abubuwan da suke abubuwan da suke bi ga san ne azumin ya kasu guda hudu eh hmm akwai wato wannan da ake kimsa na ijtimal din nan ko badal badal badal yawa min ba'di abi bakar kaga abi bakar badalin ne na min ba'di din nan ina fatan gane abi bakar wa umar zaka musu kasara a wannan gurin sai a ce abi bakarin wa umar wa me abi bakarin wa me wa umara ko yawa sai zaman to shi umaran nan kisra aka yi masa ko eh yawa to to wa ibn majah ibn majah ma ya rawaito wannan hadisi da lafazin iktadu bil ladina min ba'di abi bakarin wa umara to koyi da wanda suke bayana shine sayyidina abubakar da sayyidina umar to wanda humaydi ma ya fada wannan hadisi ومنها daga cikin wannan dai hadisin Irbad bin Sariya akwai hadisin Irbad bin Sariya wanda yake mashhuri wanda a cikin sa Annabi ke cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wato na wuri da sunnata da sunnar halifofi wanda suke shiryayyu masu shiryewa a bayana wannan hadisi Ahmad dan Hanbali ya rawaito shi Abu Dawud ya rawaito da Ibn Majah da Tirmidhi to abinda ake yi wa rasul nan wajen ila ka ce su hudu ne sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali saboda Annabi ya faɗa cikin wani hadisi yana cewa al-khilafatu ba'di salasuna sanatan halifanci a bayan shekara nawa ne talatin wannan hadisi a madan Abu Dawud da Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'i a cikin fadail sahaba to kuma wannan halifanci ya kare da halifancin Sayyidina Aliyu Allah ya karrama fuskarsa da kuma watanni shida allati makasa hal Hasan bin Ali wanda Sayyidina Hasan dan Ali ya zauna ta radiyallahu anhu ma Allah ya jira su ya nan afdalus sahabata radiyallahu alaihim ajma'in saboda su ne mafifita sahabbai Allah ya jin kai gare su to mu karasa kuma bashi haka na ga saura abin nan ko wakila aka ce hum wa man ala siratihim da su da wanda ke bin tafarkin su min ayin masa islami daga cikin jagororin musulunci almujtahidin masu yin ijtihadi a cikin hukunce hukunce fa inna huwa rabbul rasul alaihi salatu wassalam sunne halifin manzon Allah ya da mutum Allah ya tabbata gare shi fi ihya'il haqqi a cikin wato a raya gaskiya وإرشاد الخلق ده كما شرير ده حالته وإيلاء الدين ده كما دوكا الدين وكلمة الإسلام ده كلمة مسلمش ووصف الراشدين ووصف الراشدين بمهديين أنا Allah ya manzo Allah ya sifanta ar-rashidin da cewa su ne shiryayyu masu shiryawa li'annahu domin sha'anin da lamarin idza lam yakun muhtadiyan fi nafsi in mutum bai zama mai shirya akan kansa ba lam yasluh an yakuna hadiyan li ghairi ba zai iya koma shi ma mai shirya da waninsa ba ko ba haka ba yauwa ai sai ka zama kai ma ka shiryu ko ko dan ka ne kace masa kai sai ka masallaci sai ka zauna zai ce to ai baba kai ma na ga kai ma baka baka tafi ba ko ba haka ba sai ka zama shi ne tukunna sannan ka shirya da shi saboda haka anan a wannan kenan la'annahu domin idan mutum ya haka yuqul khalqa fi dalala min hasla yashu zai sa halittu a cikin bata ta yadda bai sani ba kafilul wahabiyatul yawm kamar irin aikin wahabiyawa a yau fi kasirin min al-aqdadi a cikin mafi yawan nagare daga zamanin na garuruwa wa zikir wa zakara sunnatahum fi muqabalat sunnati anan annabi ya ambaci sunnar sa a cikin muqabalat sunnar su li'annahu domin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alima ya san annahum cewa su waɗannan sahabbai la yukhalifunahu fi ma yastakhrujuna min sunani ba za su saba masa ba a cikin abin da aka tattauna da sunnoninsa aw anna ba'daha mashtahara illa fi zamanihim ko ko a shashinta bai shahara ba sai a zamaninsu an gane ko walaysa muradu ba ana nufin bintifa ne lafati da korewa halifanci an gane arba'ati Allah cewa wai iya hudun nan ne kawai halifofi ba an gane ko yawwa hatta ya ta'atta qaulahu sallallahu alaihi wasallama har wannan fadin manzon Allah ya zamanto ya ya zama cewa ya kunu fi ummati isna ashara khalifatan za a samu halifa guda goma sha biyu a cikin wato al'ummata wannan hadisi Ahmad ya fitar da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi wannan a wato wanda ya kawo wannan magana muka tsara tuta shine Ali al-Qari a cikin Mirqatul Mafatih to wai dirbihuna anan ya kamata an ankula kalama sulhi kafin mu rufe wannan bayani ana ji ko ya kamata mu kawo wani zance na Imam Subki ana ji ko Subki dai an san waye ko tajid taqiddin Subki yawa akwai taqiddin Subki akwai tajiddin Subki wannan ɗa ne wannan uba ne kuma dukkan su malamai ne wannan malamin ya fi karkata zuwa hadisi ɗan shi kuma baban ya fi karkata akan abin da ya shafi usul fiqh ina fatan gani to anan zamu tsira to maganar sufi anan a wannan bige a littafin sai suna mu'idin ni'ami wa mubidin niqali ana ji ko a wannan littafi a shafi na 141 da Allah mu ji fa'idar riko da mazhaba yace wa ha'ula'il hanafiyya wa shafi'iyya wal malikiyya wa fudala wa fudala'ul hanabila yace wa'annan hanafawa da shafi'awa da malikawa da mafifita a cikin hanabila walillahi alhamdu yace muna godewa Allah fil aqaid yadun wahidatu a cikin aqida hannu ɗaya ne ma'ana gaba ɗayan wa'annan a cikin aqida su hannu ɗaya ne yace kulluhum ala ra'ayi ahlus sunnah wal jamaa jama'a mu ji ahlus sunnah wal jamaa ta gaske ba ta da fara ba ana jigo dukkan su waɗannan suna kan ra'ayin ahlus sunna wal jama'a ai kowa da ya san mu yanzu dai a kasar nan tamu ai kowa san lokacin da aka kai rai zala ko za mu karanta a cikin karatun mu na gaba 1978 ina fatan gani aka kirkiri izala gaba ɗayanta an fahimta to mazabar hanafiya ba ko ko ai ya kamata san saboda mu gane ga ahlus sunna ka san kuwa kwanakin baya wani wani wani ke yake wai wai wai ke yake faɗa a karatun da muka yi cewar mazhabar wato ash'ariyya sunni ahlus sunna wal jamaa ash'ariyya da maturidiyya to sai ga cewa wai ai gashi Abdullahi dan Mubarak yana cewa a cikin hadisin Muslim cewa ai muna dubawa sai mu ga waye min ahlus sunnati sai mu karɓi hadisin sa wai a ce wai ai tun a lokacin Abdullahi dan Mubarak akwai ahlus sunnati gashi a cikin sai Muslim ana ji go to ni kuma abin da ya daure mun kai a wannan magana sai na ga ina ma Abdullahi bin Mubarak na nan ana ji ko ai da sai a tambaye shi Abdullahi bin Mubarak ka san tauhidin uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat ita wannan ahlus sunna wal jamaa me uluhiyya da rububiyya ce kirkira ta kai ina fatan gani wanda mutanen farko ba su santa ba kwata kwata an gane ko to saboda haka ashe abun yana da buƙatar sake karatu kwarai da gaske dan a gane nan dai gashi yace hanafiya shafi'iyya malikiyya da hanabila suna kan ahlu ra'ayin ahlus sunna wal jama'a yadinuna lillahi ta'ala suna addini ga Allah bi dariqi shaykhi sunnati ku ji magana irin magana da nake yanko a cikin azumi ne ba suna bin Allah ta'ala da tafarkin shehu sunna waye shi abul hasan al-ash'ari rahimahullah Allah ya gare shi la yahidu anha ba mai kaucewa wannan tafarki illa ru'a'un min al-hanafiya sai wasu ɗan kaɗan ɗan cim daga cikin hanafawa wa shafi'iyya da shafi'awa me ya faru da su lahiqu bi ahli al-i'tizali sun je sun haɗu da mutanen mutazilawa ana ji ko sun haɗu da mutazilawa wa ru'a'u min al-hanabila da kuma wasu jama'u kaɗan daga cikin hanabila su kuma ba lahiqu bi ahli tajsim su kuma sun adda mujassimawa da Allah ku kallo wani abu da kyau shi wannan malami suki ba shafi'i ne amma ku duba wani adalci da idan Allah ana jira ni yace la yahidu anha ba mai kaucewa wannan tafarkin na ahlus sunna akan tafarkin Abul Hasan Ash'ari sai illa ru'aw min hanafiya wa shafi'iyya kaga a gidansu kenan ba lahiqu bi ahli itizal an samu mutazala ci da yawa yace waru awun da wasu yan kadan min al hanabila daga hanbalawa lahiqu bi ahli tansim sun adda mujassimawa sai ce wa barra Allahu al malikiyya amma Allah ya tsayar da malikawa falam nara malikiyan illa ash'ariyan aqidatan sala wannan fi gayatul infaq yace ba mu taba ganin wani ba malike ba face yana mazhabin ash'ariya a cikin aqidarsa alhamdulillah mune wa Allah godiya wannan gashi fa shafi'i ne ba shafi'i ne yake bada labari akan ana akan malikawa wa yaqulu aidan sanan yana faɗa ila yau yana cewa wa hadhihi al-mazahib al-arba'a wayannan mazhabobi guda hudu malikiya shafi'iyya hanbaliya wato hanafiya yace wallahi alhamd mune wa Allah godiya fil aqaidiyatin wahida a cikin aqida wato suna kan wato hannu ɗaya ne illa man lahika min hadi ahli al-i'tizal wa tajsim sai wanda suka zamanto sun kwace daga cikin ta sun koma mutazilawa sun koma mujassimawa wa illa in ku ba haka ba fa jumhura yau yawancin su alal aqalli wato yuqirruna aqidata abi ja'far dahawi suna da ikrarin aqidan ta abu ja'far dahawi shine aqidar wa aqidatu dahawiyya wanda na sha gaya mana aƙidar dahawiyya aƙidar mu ce izala ta suka mamaye ta suka ɗauke ta tun na samu wani a cikin su mai suna ibn abin izzil hanafi ya yi mata sharhi ya zuba abubuwansa na izala ana jigo sai suka ɗauka suka ɗauka suka ɗauka littafin nasu ne amma aƙidar dahawiyya ba ta da alaƙa da su ko ta sisin kwabo da aƙidar dahawiyya da ƙawa'idi kusan abu ɗaya ne ba cikin ƙawa'idi aka ce wato daga cikin tanzihin da aka yi wa Allah a cikin arshada ko aka ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya duk jihadin itibari saboda me ta'ala Allahu an barika ulwan kabiya to shi ma a cikin alƙis dahawiyya ya kawo wannan ya ce la tahawihi al-jihad sitti ka sa'il al-mubtadi'at ita jihad sitti duka ba sa ke ba sa kewaye Allah kamar sauran abubuwan da suke farar da su akai Allah ko da yake shi ya farar da komai to ba dama a ce wayannan jihohi sun kewaye Allah amma an ka tambaya kidar izala ai ba haka bane ba su a gurin su kullun Allah na sama an gane an gane ko yawwa satin da wuce mun ba da aiki ko sati biyu ne muke nan muka ce akwai ayar nuzuli ko ko akwai hadisin nuzuli yanzu da rabbuna haka ne to amma an samu wani nafsi na cewa wato an samu na su'udi ba da ma nazala sa'ida an samu ya kamata a samu shi eh a ni ba haka nace mutane a nemo mutane a nemo eh yanzu ba nemo kake man zasu shine zai mun dabara to ina nan dai a nemo yawa a yi min kaya irin wannan bincike ake sosai a nemo ko za a samu wani hadisi ko ko a ga wata aya ta nuna cewa Allah bayan ya saka kuma sai ya koma ina fatan gane saboda komawa ce za ta tabbatar mana nan ne bigiran ku gama wannan abin da kyau yawa ana a nemo ya kamata a yi bincike a nemo wannan Allah samu dace. To, saboda haka ita a kirsa abi Jafar Dahawi allati talaqa hal ulama usalafan wa khalafan bil qabul. Aqidar Dahawi wannan da malamai suka karbe ta marigaya da mamaya sun karbe ta da qabul karba. Wa yadinuna Allah ta'ala sannan suna addini ga Allah ta'ala bi ra'ayi shehi sunna da wato istihadin shehin sunna Abul Hasan al-Ash'ari allazi lam yu'aribuhu illa mubtadi'un. wannan fa lokacin ibn taymiya yake wannan magana jama'a a zamanin ibn taymiya ake bada labarin nan cewa ba wanda zai mu'araba da wato abul hasan al-ash'ari sai wanda yake dan bid'a amma yau da yake su yan yan gizara yan kasuwa ne ko ba gane ba sai suka zo irin gazul fikiri sai suka ɗauke wannan sunan na izala sai suka lallaba kansu wani sunna wani suna mai suna wa sunna da an magana kai magana sai a kana rigima da sunna da sunna kace rigima sunna daban izala daban an samu wani malami cikin izala ya magana yace ya kamata jama'a su sani kungiyar izala ba ita sunna ba sunna daban izala daban ke wannan izala kungiya ce amma sunnar manzon Allah sun tana akwai ta ita ko izalan nan ga lokacin ma da aka yi ta 1978 aka yi ta so za ka gaje lamarin sai an sake dubawa kuma wani abin ban mamaki wato shi sunan izala ana ji ko da yake suna ne kamar na shu'umi har yau ba dan izala za ka san masa wani dan izala gida ji a cikin ranka wallahi ba taɓa samu ba har yau ba wani za ka san masa dan izala wani ji daɗi sai ya ji babu daɗi shi sa suka yi ƙoƙarin su sun ci sunan na wannan gane a da da yanzu misali ko a kasuwa idan ka je ka zo ka zo musu da wani abu sai wane kakka zo mana da izala ma'ana kakka zo da rashin gaskiya shi ne magana wallahi ba na mantawa wani lokaci can a kasuwa kwari irin matan nan tsofaffi da suke zuwa daga ƙauyuka wata baiwa Allah tana zuwa ta zauna kenan akan benci sai aka ce wance kika zauna benci ɗan izala ne ba sai ta tashi sai zumbar ta tashi ta ce wallahi in ta koma gida ta yi istighfari eh ta yi istighfari kawai ta zo da kan bin nan gidala to amma kaga sai suka yi cikin hikima sai suka sunce sunan suka ta su ahlus sunna ne wal jama'a an gane ko ai ni ban taɓa jin ran da aka canza dan dariƙar tijaniya ko aka ce dan tijaniya ijzafi ba in da tijaniya yake dan kadiriya ijzafi ba in dai kadiriya yake ina fatan gane to ai za kun tafi amrin ba kun fi me yasa ke zamewa a gudu a koma tan a gudu a koma tan za mu yi magana nan gaba fasaran da zamu shiga Allah ya kai mu akan abin da shafi zalimi me ma'anar alwahabiyya wa tadawwur za mu tashi insha Allah to Allah kai mana maganin wannan wa min hadhihi nuqulat amma da wannan tiratowar da aka yi ya tabayyanu liqari alkarim zai bayyana ga mai karatu mai girma anna sal anna salafa salihah cewa margaya na kwarai والخلف الصالح دمر دمما يا نقري متفقون في العقيدة سنة لا سنة عقيدة وعقيدة وصائر أمور الدين تقوم صلى على مرة الدين أغلبهم أشائرة وماتريدية في العقيدة ما في يوم تنسو أشائراني دا ماتريدية أشكين عقيدة وفي الفروع أما أشكين فروع إكوا إما مالكية أو هنابلة أو شافعية أو هنفية كما أسلمته من قبل كما ذاك أوصي أبن بايا nas'alullah muna roƙon Allah an yi wa fikana ya dakatar da mu li salihil a'mal ga ayyuka nagari wa an yumitana ala ma alayhi salafuna salih ya kuma sa mu mutu absa abinda magabatan mu suka rasa kansa salaf as-salih bi hurmat sayyidil mursalin to ga banda banda banda banda banda izala a bashu ma ce yanzu wannan ma su a gurin su mun yi kafirci ka ce bi hurmat sayyidil mursalin a cikin su ba a garin nan ko ta aka sanin tamu sai da aka samu wanda aka yi mata tambaya ya halatta a yi addu'a a ce Allah kai mun dan annabi ko albarka annabi, me yake? Kowa ya je da bukatar saban da ya haifan, ya haya haifan. Ɗaya daga cikin malaman izala ne a cikin ƙasar nan zamu. Amma me yake? Ta ce ba a yin addu'a a ce dan annabi saboda annabi ba shida. Albarka na gurin Allah, haka yake. Ba kunya ba tsoron Allah, haka sai wannan abu. Allah ka kiyaye mu, Allah ka kiyaye mu, Allah ka kiyaye mu. Allah kuma ka shirye su dan masu irin wannan aqida in dai suka je da ita lahira akwai matsala ai ba lahira ba ko kabari suka shiga billahi allazi la ilaha illa da matsala ka shiga cikin kabari a ce ma za ta qulu fi hadha ar ya zama irin wannan kallon kake wa annabi Muhammadu ka zauna lafiya a kai ka dan wallahi Allah ka ce bi hurmat sayyidil mus sayyidil awwalin wal akhirin dan alfarmar shugaban na farko da na karshe sayyidina wa maulana wato jagoranmu kuma ubangidanmu majibincin lamarinmu kuma mai taimakonmu shine annabi Muhammadu wa ala alihi da alayansa wa sahabi ajma'in da sahabbansa baki daya alhamdulillah